السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم biyu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na sittin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muke gabatar a wannan masallaci na usman bin affan ko gadon tsaya kan najeriya muna cikin bayani akan sifar sallah yadda ya kamata a yi ta muna cikin rukunin sallah muna rukuni na fatiha karatun fatiha idan za ku iya tunawa mun tsaya ne a satin da ya wuce dangane da cewa ita fatiha dole ce a cikin sallah kuma dole ne kowace raka'a sai an karanta mata fatiha duk da dai hadisi ya zo cewa duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah to sai wasu malaman sai suka dauka cewa kenan idan ka yi fatiha guda daya a cikin sallar ka to ka sauke nauyi to wannan ra'ayin ya rauni kuma daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan fahimta akwai imamu na malik rahimahullah ta'ala wanda yake ganin halaccin iska jefar da karatun fatiha a wata raka daga cikin koyi matuƙar mutum ya karanta a wani wuri ذاكر صحيح منشي لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة دول اللي إن كان الفاتحة أقوى ركعة دول دي وتركعة بكرن تفاتحة وتصلصة لباكي بها وتتعالى لكي كما ملاء كربابا sai shi karatun wato fatiha din akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa za a iya wullar da fatiha a jefar da ita a cikin rakoyi na guda biyu na ƙarshe shi ma ne mun yi magana a kai a wannan zance zance ne wato wato bai da ƙarfi zance ne mai rauni kwarai kwarai da gaske duk da sun kafa hujja daga abdullahi dan abbas kamar yadda aka rawaito daga maliku allah ya masa rahama wanda wannan shi ma mun faɗa ra'ayi ne wanda yake khilafu as-sahih ya saba ra'ayi ingantacce ibn umar da aka rawaito daga gare shi cewa ya ce a iya jefar da fatiha a cikin akwai ƙarshe an yi masa uzuri da cewa wala Allah hadisin da ya zo ke magana kan wajibcin karatun fatiha bai zo masa ba to wannan shine na haka dole ne a karanta fatiha a cikin kowace raka karatun da muka tsaya kenan to yau matsala ta biyu da za mu tashi anan shi ne menene hukuncin karatun fatiha wanda yake sallah shi shi kadai kullum idan aka faɗi wani lafazi sai aka yi istisna'i sai aka keɓance wani abu to wannan abin da aka keɓance yana nuna cewa shi ɗin baya cikin hukuncin da aka faɗa fala taf'alu fala taf'alu kakku duk yi karatu bayan neman illa istifra'in kenan bi fatiha ta kitab bi fatiha to tunda kaga an samu ikhraj an fitar da wani hukunci wanda shi ban da shi to kaga za a karanta fatiha kenan kar wanda ya zauna a cikin masallacin nan gabaki ɗayan ku sai wanda ya saka hula me yake nufi duk ku tashi ku fita marasa kuluna amma me mai hula ya zauna wannan al-istisna in an yi istisna'i wannan ikhraj ne libadi wato al-lafz na wani bangare wato ma ya tana wani hulafu gai abinda lafazin yake dauke da shi ga Allah ya fadda fatiha yace banda ita da haka a karanta fatiha manzo Allah tun da ya faɗi wannan hukunci to muna kai lalle ma mu da mai sallah shi shi kadai za su karanta fatiha to menene hujjan wanda suka ce ba dole ba sai an karanta fatiha kuna tsammanin da ka suka faɗa waɗanda suka ce ba dole ba su maliku ke su abu ne wanda suka ce karatun fatiha ga mamu ba dole ba ne mai dalilinsu suka ce a'a ga hadisi manzo Allah ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imamu lahu qira'a man kana lahu imam duk wanda yake da liman fa qira'atul imam lahu qira'a karatun liman din sa ya zama karatun sa ko ba gane ma'anar ba wanda duk yake da imam karatun liman din sa shine karatun sa ya ce don me za a lalunta masa wani karatu bayan annabi ya riga ce karatun liman din sa karatun sa hai yau za a buga fa ya za a yi ke sai ni matsala shi hadisin wato jamhurin majoritin malaman hadisi duka sun ce hadisi ne mai rauni kash hadisin man kana lahu imamun فقراءة الإمام له قراءة حديث واحد جو حديث ne mai rauni don haka tun da ya zama mai rauni ba za a kafa hujjar shi da ya inganta ne to za a gwara a gaya za a yi suka ce yana da rauni kwarai da gaske Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya yi bayani akan rashin ingancin wannan hadisin duk da cewa a cikin malaman hadisi akwai wanda ya ce hadisi ne hasan ya ce in an duba shaidunsa ɓangarori da yawa da hadisin ya zo zai iya zama hasan to shi kenan bari mu ji don daɗin musu da jayayya mu ɗauka ma hadisin ma hasan din ne ko ai wani zai makale ce eh an yadda malaman hadisi sun ce mai rauni amma kuma wasu sai inganta shi da haka ni ba zan yi karatun ni ba zan yi karatun fatiha bayan liman ba saboda man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a to idan mun dauka hasan din ne hadisin annabi ya ce lalle wanda yake da liman kira karatun liman karatu ne gare shi to abin da ake nufi a nan kenan hadisin dan kar ya ci karo da wancan hadisin ina fatan kuna fahimta sai a ce annabi yana nufin duk wanda yake da liman karatun neman ɗin ya zama karatu ne gare shi amma a bisa karatun sura ba sai ya yi sura kar ya wahal da kansa in dai ma ba'adal fatiha ne shi yasa idan neman ya ce wala dolin in ka ce amin in ya ce sabbi hisma rabbika al'ala surat al'ala to kai ba sai ka karanta sabbi hisma rabbika al'ala in ya karanta kul huwallahu bayan fatiha kai ba sai karanta ba in ya karanta wata sura kai ba sai karanta ba amma ko yana fatiha sai kai fatiha saboda hadisin bai dauke maka nauyin karanta fatiha ba kenan ko za mu yi aiki da hadisin man kana lahu imamu fa qira'atu liman lahu qira'a banda karatun fatiha an an dauke maka karatun sura ne hadisi yake nufi ba wai karatun fatiha ba da haka kenan duk abin da ba fatiha ba shine aka ɗauke maka wannan shi fuska ta biyu wannan hadisin a wasu malamai suka ce ai shine ya zo daga ƙarshe bayan annabi wata ya kama doka la'allakum takra'una khalfa imamikum kuna yin karatu a bayan limatin suka ce na'am sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab tarku karanta sai dai fatiha ko suka ce to wannan hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a shine yazo daga ƙarshe kenan ya goge wancan ya goge wancan hukuncin illa bi fatiha kitabun shine yazo na ƙarshe to wannan malamai suka ce ayya ai an bincika babu wani dalilin da ya nuna wannan hadisin din shine na ƙarshe babu kuma ba a kafa hujja da tarihi akan wani hadisi ya goge wani sai da hujja ingantacciya tabbatacciya babu wani a cikin sahabbai da ya ce wannan hadisin a ƙarshen rayuwar annabi ya faɗe shi sallallahu alaihi wa sallam babu wannan da dai dan haka hadisan da suke nuni akan wajibcin karatun fatiha waɗannan hadisai la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da sauransu da la taf'alu illa bi fatihatil kitab hadisi nan biyu dukkan su shine ingantattu idan kana bayan liman sai ka karanta fatiha yan uwana abin da zamu rufe akai ko kana bayan liman ana karatu na bayyana sai ka karanta dama na sirri ka ai za ka karanta duk wanda ya kuskura ana sallar azhar ya rufe bakin sa ya shi wani yana bin liman ka kwafsa ka kwafsa ya za ka yi shiru liman yana ta fafata kai ma za ka fafata fatiha dai dan fita daga sabani sai ka karanta ta albashi surar idan baka da ra'ayin ka karanta za ka shiru shikenan sai ka shiru a karatun koye ma to a bayyana ma an ce dole karanta ina ga koye kuma da haka kuskure ne wasu masallata suke ce mutum ya zo sallar da asar sai ga bakin sa yayi shiru baya motsa baki baya karatu kuskure sai ka karanta fatiha kuskure ne idan kana bin liman yana karatu a bayyane kai shiru sai ka karanta sai ka karanta wannan kuma ya shafi mamu da mai sallar shi shi kadai kuma wannan sallar a bayyanan liman yake ko a koyi duk ɗaya ne kar ka manta dan uwana ina fa gaya maka karatun fatiha a sallah akan ka rukuni ne ina magana ne akan rukuni tushe ne duk wanda ya salwantar da karatun fatiha sa bai da sallah ne kar ku tafi nesa ba lalle sai ka karanta fatiha rukuni ne idan ba rukuni ko ba sallah sai an kawo shi to kai yanzu ko sabanin aka yi da wanda suka ce a karanta suka ce a karanta ka zo ka jefa sallah ka cikin wallahu alam walakin ka karanta mana ka karanta mana da haka lalle sai an karanta fatiha ku ɗauki wannan karatu ku ɗauki wannan saƙo abinda muka fa'idantu wajibcin karanta fatiha ga wanda yake bin liman a sallar bayyane ko a sallar koyi dole sai ya karanta fatiha ko da shi mamu ne daman in shi kaɗai kam ai ba magana ai dole ne sai yayi Allah sa kuna gani tai um, wani zai ce to daga cikin hujjojin suke cewa to yanzu ya za a yi da faɗin Allah wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ai Allah ya kafa doka ai Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku nutsu ku shiru don ku samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa ka kwarai kuwa cikin suratul a'raf ba ba ba wahala abu ne mai sauƙi amsar. A nan gurin in ka ga dama za ka ce, wannan ayar ba ta shafi karanta fatiha a bayan neman ba. Me ya dalili? Saboda annabin da aka saukarwa da ayar shi ɗin kuma ya faɗa ya ce, la'allakum takra'una khalfa imanikum. ba kuna yin karatu bayan liman din ku suka ce yace la tasalu karku illa bi fatihatil kitab sai da fatiha bakin da ya karanta wa idza quri alquran fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamuna din nan shi dai wannan bakin ne yace eh kar ai kenan ai shiru ko illa bi fatihatil kitab amma ban da fatiha to me ne tashi hankali zancen ya fito To ga wani hujja ma da ya fi wannan ƙarfi. Matsala ce guda biyu. Wannan wannan umarni wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Umarni ne na me wajibi ko? Kenan hukuncin sa ne wajibi. Karanta Fatiha kuma a cikin sallah rukuni ne. ka gane akwai bambanci tsakanin wajibi da rukuni. Wajibi ne ka saurari ƙur'ani ko? To kuma rukuni ne ka karanta fatiha a sallah. Yanzu mun samu cin karo tsakanin me? Wajibi da rukuni. Aka ce tsakanin wajibi da rukuni wanda ya fi ƙarfi suka ce ko haɗawa ba a yi rukuni shi ya fi wajibi ne ba kusa ba. to ga rukuni ga wajibi Wane za ka ɗauka? Dogo ne. Eh an yadda an ce wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna eh an yadda wajibi ne. To ni kuma ga rukuni a kaina na sallah ta sai na karanta Fatiha. Da haka idza ta'arada al-wajib wal rukun fa innahu yuqaddamu ar-rukn 'ala al-wajib. Idan aka samu cin karo tsakanin wajibi da rukuni to shikenan yuqaddamu ar-rukn 'ala al-wajib. Sai a gabatar da rukuni shine yake gaba da wajibi. Ina fata ana fahimta. Yawwa. to wannan shine abin da malamai suka faɗa Allah ya saka musu alkhairi yanzu ba ku da wani kaikayi ko lalle dole a karanta fatiha to wasu kuma suka ce to dan ka kubuta daga saba wa aya in kana jin dan dama dama damuwa ya za a yi ana karatu kana karatu to sai kai idan liman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ba ya dan shiru yana numfashi ba sai ka mutu alhamdulillah a zuciyar Ar-Rahmanir Rahim kaga ai baka cika ruwa ya karanta ka karanta kaji daya wasu suka ce idan yace wala dhallin kafin a ce amin ya shiru ya shiga ai ana samun wata sakka ko jefa fatiyar ka wurin kaga ba shi ke nan ai kaga baka karatu yana karatu ba wannan fa in ma ka sallama ka miƙa wuya an da ke ka cewa wannan karatun fatiyan in ka yi shi kana jayayya da neman ne a'a ko yana karatunsa kana karanta surarsa kana karanta fatiya yana yi kana yi babu komai dan rukuni kake tabbatarwa ko kuma idan ya zo karatun surarsa yana ta fafatawa sai kuma ka fafa ta fatiha tunda ba dole bane daman ka yi karatun sura wannan ra'ayin yana da ƙarfi ƙwarai da gaske na magana akan wajibcin karanta fatiha ko da kana bayan liman ina fata ana fahimta yawwa sai matsala a matsala ta gaba matsala ta uku duk akan karatun fatiha ne yanzu ba mun tafi cewa karatun fatiha dole bane rukuni ne ko sai yaya mutumin da ya zo ya tarar da kuma liman din sa ya rukuni a nan fa kuka ce duk wanda ya bar rukuni sai da sallah to wannan shi zuwa ya yi ma makare ne malam makare ya zo ya tarar da liman ya yi fatiyar ya gama har ya yi sura ya gama kuma ya kabbara kuma ya same shi a rukui kuma wai aka rubuta shi wai shi ma ya samu raka a hudu dan Allah ya yi fatiha bai yi ba to gaskiya akwai matsala kenan yaya za mu yi mu kubutar da wannan bawan Allah suka ce a ai akwai hadisin Abi Bakarata hadisin Abi Bakarata shine ya tabbatar da duk wanda itarar da liman yana ruku'i Allah ya sauke masa rukuniyatul fatiha ka buga ta kawai ka mishi a ruku'i wani bonus ne Allah ya baka kawai manzo Allah ce man adraka ar-ruku'a faqad adraka as-sujud wanda ya riski ruku'i ya samu sujjada wa man adraka huma faqad adraka ar-raka'a duk wanda ya riski ruku'in liman ya riski sujjadan liman faqad adraka ar-raka'ata haqiqa ya riski raka'a ya same ta ai kaga zance ya tsare shikenan annabi ne ya faɗa akwai wani mai jariya shi kenan wannan shi ne dalili nafs kenan in nafsi ya zo ko sai dai a sallama to wannan shi ne dalilin da malaman fikihu suka dogara da shi duk wanda isa bu liman yana ruku'i duk wancan larabcin da sabani da me na karatun fatiha shi ya kubuta kana kabbarawa in dai bai daga ba kun fahimci wannan to ka samu to shi ma wannan malam akwai wata matsala ko hakuri matsalolin sallah suna da yawa amma mu dinka gane yana da kyau yanzu mutumin da ya zo ya samu liman ya yi rukuri na bayan sama suna rukuri na bayan sama suna rukuri sai liman ya dago amma sahun bayansa ba su dago ba muna da hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama na bayana su yi koyi da ni sahu na biyu su yi koyi da sahun ɗaya sahu na uku su yi koyi da sahu na biyu sahu na hudu su yi koyi da na sahu na uku sahu na biyar su yi koyi da sahu na biyar fikihun anan sahu na hudu kai ko na biyar su yi koyi da na hudu fikihun hadisin anan suka ce kenan inda za ka zo masallaci ka tarar da liman ya yi ruku'i kafin ka kabbar harama liman ya dago amma sahun da ke gaban ka kai bai dago ba kai kabbara ka kai ruku'i kuma ka riskar ka me ne ne suka ce ai annabi ya ce kai koyi da me sahun da yake gaban ka kai kuma sahun da yake gaban ka me bai daga ba liman ya ce sami Allahu liman hamida mutumin ka sahun baya suna ta tasiri ba su daga ba kai kuma ka fi hango liman ɗin ya faɗa ga. Amma tun da sahun gaban ka bai ɗaga ba, suka ce me, kai kabbara kai saboda annabi ya ce kai koyi, kai koyi da na bayan, kai koyi da na gaban ka. Yanzu in kai koyi da na gaban ka kam, ba ka same shi ya yi rukuyi ba, kuma kai ma ka yi rukuyi, ka samu ko baka samu ba. Ka samu. Amma wannan wani ƙauli ne. Yawwa. wani ƙarni ne. Saboda liman ya ce ku koyi da liman waliya can mazikun mun ma'adakun wanda yake ba ku koyi da ku ko ba ka bane. Wasu kuma suka ce san bai samu ba. Suka ce ga hadisi annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza raka'a farkau wa idza kabbara fakabbiru an sanya liman ne ku koyi da shi in rukuyi ku rukuyi in ya dago ku dago in yace in yace sabi Allahu liman hamdu ku ce ku sami Allah rabbana wa lakal hamdu yanzu a wannan hadisin ba an liƙa ka da liman ba to ya za a zo a ce ka saba masa da wasu bayan liman in mai ciwon baya ne ba a daga da ruba to wannan dai sabani ne na malamai shi ma in mun zo gabar insha Allah ta'ala za mu kirkale mu ji meye malamai suka faɗa wanda yake mafi inganci idan kuna tare da ni kenan yanzu riskan ruku'i riskan liman yana ruku'i riskan liman ku ajiye maganar riskan mamu don wannan sabani ne ko riskan liman ɗinka yana cikin ruku'i kana can sahun ƙarshe ka hango gadon bayan sa kwance buga raka raka to amma na yi bayani a baya akwai kuskuren da mutane suke duk wanda ya zo sallah yana gaggawan ya samu liman liman ya yi ruku'i sai haka Allahu akbar yanzu me yayi dole a zaɓi ɗaya. Ba yana sauri liman ya rukui ba, kan na zuwa, Allahu akbar, sai haka. Kabbara ɗaya yi, wacce ce yi? Ban ji ba. Shi, shi a wajensa, shi a wajensa ya yi kabbara harama ne ko? yawwa amma in za ku iya tunawa ai mun karanta a baya ita kabbara harama dole sai ka yi ta a tsaye da ka idan ba ka yi kabbara harama a tsaye ba duk wanda ya ka Allahu akbar ka yi kabbarar harama ba a tsaye ba kenan ta juya ta zama me ta juya ta zama me kabbarar kuyi ka yi sallah ba kabbarar harama akwai ta Allah kiyaye. Da haka wallahi duk gaggawarka, duk saurinka idan ka zo sai ke Allah da sauri. Allahu akbar ka ta tsaya sai ka ƙara Allahu akbar kenan kabbara nawa za ka yi? Kabbara biyu. Amma da yawa daga cikin yan uwa masu bin liman sallah. A'a wani fa Allahu akbar Allahu akbar. Wai shi ne wayo ne. Allah ya sauke. ku daina ku daina walagigita da sallar babu wani gaggawa in ya dago ya dago ka san akwai ciwo ka zo ka tare da liman kana kabbara yana dagawa sai ka ji haushin tsoro Allah ya ganar da mu ina fata ana fahimta sai to akwai wata matsala da na kama ya kamata mu tattauna da ku anan dan ku daɗa ganewa kenan wannan ɗauke nauyin karatun fatiha ba ya shafi wanda itarar da liman yana cikin rukuki ne da zai karatu fatiha ba amma suka ce idan mutum ya zo ya tarar da liman a cikin yanayin da yana dab da zai rukui kuma sauran lokacin da yana dab da zai rukui ya ishe shi ya karanta fatiha suka ce to wallahi sai ya karanta fatiha to bari ku ji kes din nan ka zo ka same shi yana ƙarshen wata sura wanda ayoyin da zai karanta ƙarshen suran nan ya ishe ka kai ma mu da in ka kabbara za ka iya mai karanta fatiha ku gane hukuncin nan sosai ba kawai sai ka kabbara kawai sai ka yi shiru sai aka yi rukuni sai kai ma ka yi rukuni suka ce sallar ka ta baci me yasa ka ki ka karanta fatiha kuma kana da damar ka karanta fatiha wannan in mun tafi akan ra'ayin wanda suka tafi akan dole ne karatun fatiha a bashi ba. Ku fahimce ni sosai. A yanzu ba ya samu daidai lokacin zai karanta fatiha ba? To me yasa bai karanta ba? Ya zai yi suka ce ya maimaita wannan raka'a. In bai maimaita ba ya je sallar na haka to kuma ya yi sallah mai raka'a hudu ya yi sallah mai raka'a hudu Ka nutsu ba? lalle in ka zo bin liman ka samu ka jefa fatiyarka amma yaya in kana cikin karatun fatiyar sai ta kubuce sai sai liman kayi rabi sai ya rukui kana da uzuri ka shiga cikin hadisin abi bakara kana da uzuri da haka duk wanda ya samu waktan ya sa'uhu kuma ya tasanna lahu an yakra al-fatiha bai karanta ba ko ya shagaltu da wani du'a ko istiftahi an san wani ya zo Allahu akbar liman yana ta buga zai gama karatun sura اللهم بائد بيني وبين خطايا كما بأت بين النشر المذنب اللهم نقني من خطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الرجس اللهم اغسلني من خطايا بالماء وسلي kana ta buga addu'ar da take sunna ce ko musahabi ka bar rukuni yana gama du'a wal istiftahi liman yace Allahu akbar ka kwafsa yanzu anan don Allah ne wajibi a kansa ba a maganar addu'ar buɗe sallah lokacin da ka zo a makare. Kai da ake neman ka riski fatiha nan saboda an ce in dai ka tsaya gwargwadon tsayuwar karatun fatiha. In dai ka tsaya gwargwadon tsayuwar karatun fatiha kuma ba karanta fatiha nan ba to ka wullar da raka'a nan babu ita. To me ya kai ka na karanta addu'ar buɗe sallah wanda ko baka yi da ita ba sallah ka ta karbi. Kenan baka da fiqhul awlawiyat. duka wannan abun jama'a mutum da zai iya gane shi ba sai ya je makaranta haka idan ka zo kana bin liman sallah kuma kana kan fahimtar lalle sai an karanta fatiha kar ka shigaltu da komai samu ka wulla ka jefa fatiha ka tabbatar kafin liman ya yi rukuri ka karanta fatiha ka magana ko mutum ya zo bayan liman ya yi shiru bai karanta fatiha ba bata fata so ba Allah ta gudani. Amin. Da haka lalle sai ka karanta Fatiha. Amma idan mutum ya zama da zai iya karanta Fatiha ba ba, to kaga ai babu imkaniya. Tunda babu imkaniya shikenan a sallah ta ta yi. Suka ce kamar waye, kamar wanda yake da ciwo a harshensa. Bakin ma da kire ke motsa shi, yana da jiraha ko an masa amaliya, an masa tiyata akan harshensa, ba zai iya ba. Ko kuma in ya motsa harshensa, ba ya iya karatu yanzu kama wannan mai larura ya zo an yi masa aiki ko yana da kumburin harshe ko na in ya motsa harshen ma ciwo da zafi yake ji ko ba za ka iya karanta fatiha ba sai ka motsa harshe to wannan shi ma karatun fatiha ya faɗi a kansa saboda da zai taɓa yiwa ba ya motsa bakinsa da zai taɓa yiwa ba ya rufe ainihin wato lafansa guda biyu to wannan shine abin da na so na ƙarasa mana a satin da ya wuce dangane da karatun fatiha a sallah kun ji hukuncin da malamai suka faɗa Allah ba mu ikon aiki mu je rukuni na gaba sai rukuni na gaba malam yace arrukuwa arrukuwa a rukuni ne a sallah saboda Allah ma da kansa yace warka'u ma zaki umarni ne ku ruku'i tare da masu yin ruku'i ko ku sallah tare da masu sallah cikin surar bakara ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khayra la'allakum tuflihun a cikin suratul hajj irka'u da Allah ya ce wannan umarni ne kuma sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbatar da lalle wannan sunna ko wannan umarni na wajibi ne dan manzo Allah ya gaya wannan mutumin musiru salati ne da yazo zai gaya masa abin da ya zama dole a sallah ya ce sun marka hatta taqma ila rakiya kai ruku'i kuma ka dade a ruku'in ka sai ka samu nutsuwa saji sun marka kai ruku'i hatta karka dago har sai tasma inda ake an ka samu ibni ina ne da suwa a cikin rukuinka wanda yake ruku'i baya samun da suwa ya lalata raka'arsa wannan yana nuna mana ashe ruku'in dole ne kuma rukuni ne a cikin sallah na gaya mana cewa ruku'i yana tabbatuwa ne da sanya hannu a ina a gwiwa dole sai an sanya hannu akan me akan gwiwa ina mai Me nake nufi da rukuni yana tabbatuwa da sanya hannu akan gwiwa? Idan mutum ya zo sallah, ya haka, Allahu Akbar, kaga haka? Yanzu hannunsa a gwiwa kiko a cinya. Ai, bai ma yi rukuni ba. Ko da haka yi kuwa, kaga haka? yanzu nan cinyata ne to ba nan aka ce ka sa hannunka ba a nan za ka sa hannunka wannan tafin hannun wannan raha ake ce da shi ya danne wannan kokon gwiwa wannan ba haka haka shi ne rukui haka kenan ana ce da mutum ya yi rukui ko a larabci ne sai in ya ɗora me hannunka yanzu kaga wanda suke haka Allah haka yanzu wannan daidai ne kalli ba duba inda ya riƙe ƙodonsa duba nan wannan ba daidai ba ne to sai dai mai larura wanda ya je ya fada a keke ko ya fada babur ya gugguce to nan zai iya yin haka kun fahimce ni yawwa da haka ba a yi ruku'i haka Allahu akbar kaga haka ko wallahi za ga wani yana haka ya riƙe cinya ka kashe ruku'in ka akar makalla haka kuma ba a riƙe ƙasan gwiwa haka wai dan wai ya nuna wai ka san kuya sosai ustaz kenan haka ba a yin haka kuma ba a haka ba a riƙe bayan ƙafa kenan ba a cewa mutum ya yi ruku'i sai in gadon bayansa ya sunkuya har ya kai ga wannan tafin hannun zai taɓa nan yanzu kaga dijin da zan yi haka tun da zai bai kai ba ruku'i ne in yi haka ma bai ruku'i ba in yi haka ma bai ruku'i ba dole sai na yi haka to ka yi haka kuma sai sunna ta gaya mana kaga hannun ya kai to amma wannan ba ruku'i bane me yasa suka ce shi ruku'in annabi yana kwantar da bayan an gane yana kwantar da shi ta yanda in ka dora ƙwarya ko kankana ba za ta faɗi ba na so in taho da kankana wallahi manta ne wallahi sallai da sai mu gwada mutum ɗaya biyu idan kai ruku'i haka aje kankana za ta tsaya ina fata ana fahimta yawa ni din ma ku dan mun afwa wando na ne a daure sosai shi yasa ban tuka da shi an gane dole sai kai haka ka tabbatar yayi ne bayan ka ya miƙe in ba kankana ba ko ƙwarya suka ce daga cikin dalilin zai nuna cewa ruku'in ka ya daidai inda idan kai haka in aka zuba ruwa to ruwan bai zai gangara ba to fa da za a zuba ruwa haka to sai an samu wanda zai kwanta a gadon bayanka ka amma yanzu rukuyin da wasu shaka Allahu akbar kaga haka wallahi ba rukuyi bane wannan wani kuma zai haka sai ya haka saboda tsoron Allah shi kuma haka Allahu akbar ya suka duka duba wannan ashir me ne wannan ba rukuyi bane da haka rukuyi na daidai shine a samu me a samu balar a dora ƙwariya ƙwariyar dunkulalliya ba bakin ƙwariyar ba a dunkulalliya a dora ball wata ran ka sa yaran ka tsora maka bal ko tsora maka kankana ko tsora maka ƙwarya ka gwada yanda yayi maka to shi haka zaka tarbiyantar da kugun ka shine wallahi ruku'in ka na daidai abun tsoron annabi ya ce duk wanda yi sallah bai cika ruku'i ba bai cika sujjada ba Allah ko kallansa da zai ba akwai ban tsoro ina fata ana fahimta sannan kuma dandane da kan mutum yanzu muna kan ruku'i ne ga ruku'i na kuskure Allahu akbar kaga haka kalli kamar idan mota kaga yanzu na yi ruku'i dubu bayan ya kwanta amma kan ina yake kallo haka ba daidai ba ne ya za a yi to ga wani na kuskuren kuma duk Allahu akbar ka gani ina nake kallo can ka kalli haka ba daidai ba ka kalli haka ba daidai ba to ya za ka yi baina baina me baina baina kalli inda za ka yi sujada ko ka kalli ‘yan yatsunkan nan guda biyu. Wannan zai taimake ka wajen rukuin naka ya zama daidai. Allah, kar ka manta hannunka fa yana ina, yana kan gwiwa. Allahu Akbar, yanzu idan ina so zan kalli nan, kaga sai ne haka. Idona yana kallon nan guda. Ku rabu da hula, hula ba a hukunci da ita, inanta daban ne, kan ne ake so ne daidai haka. An gane? Ko kuma ne haka. Ina nake kallo, ga inda nake ga idona, yana kallon nan. Kun fahimta? Yana kallon inda zan yi sujada shine daidai ko kuma yana kallon inda nan kafafuwa guda biyu suke. Kuma daman ko a tsayuwar sallah za ka iya tambaya ina mutum idansa zai kalla. Guru biyu ne. Ko dai haka Allahu Akbar ya kalli setinsa gabansa. Wannan suka ce idan babu abin da zai ɗauki hankalinsa na hoto ko mai wucewa a gaban shi. Ba wani zane da zai ɗauki tunaninka. haka kana kallon gabanka. Me dalili suka ce ai annabi yana sallah wata rana Allah ya nuna masa wutar jahannama ai yana kallon gabansa ne sai aga ya taka baya ya taka baya yana baya baya sai aka ce a yaya ka koma baya sai ce ai jahannama aka nuna masa ya ga ruguginta shi ne ke koma ba suka ce to da ba dan yana kallon gabansa nan ba da ya ganta yawwa to sai ra'ayi na biyu ina mutum zai kalla idan yana sallah yana tsaye Allahu akbar haka ina wajen da zai sujada kenan in kan yi haka ba laifi bane in kuma yi haka shi ma ba laifi bane haka waiwaye kuskure ne haka ma waiwaye kuskure ne sai dai wanda yake da ciwo a wuyan haka aka saita shi aka ci haka zai to sai kabbar Allahu akbar sai haka saboda yana da me yana da larura an gane wannan yanzu mun fahimci ruku'i na daidai ko wanda zaka sunkuya gadan bayan ya sunkuya sosai sannan ka kalli haka kanka kar ya daga haka kar kuma ya nade haka kar kuma kai haka kar kuma kai haka haka daidai dole zaka ji idan ruku'i yayi daidai zaka wannan jijiyoyin ka nan suna amsawa nan ma yana amsawa exercise ne sallah exercise ne sallah motsa jiki ne sallah da haka dole sai ruku'i ya yi daidai kuma wannan mutum ya je gida da yara da iyali duk su gwada ma don wallahi ba abin kunya ce za ka shekara sittin wallahi kana sallah irin ruku'in ka bai daidai ba wallahi Allah bai zai karba ba in dirka ko ko in sauka hankali to shi dan zai dan zai iya dirkar ai kar ku dauka ku bana motsawa to shikenan mun wannan gaba to bari mu karasa matsalolin ruku'i a nan gurin mala ya ce ruku'i Allah ya ce a yi ruku'i um, idan mutum ya sunkuya al'inhina'u ba ruku'i bane sunkuyo kawai kai haka wannan ba ruku'i bane Allah ba zai karɓi wannan ba tunda baka sunkuya ka kai a ainihin wato a yanda ake so kai ba ana so ka miƙe gadon bayanka kamar yadda nana Aisha take cewa summa hasara zahrahu annabi ya miƙe gadon bayansa wa tadala zahar bayan ya daidaita dan haka daidaita gadon baya wannan kamali ne cika ne kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in hannun mutum ya kai gwiwansa shi din za a ce yayi rukuyi amma in dai bai miƙar da gadon bayansa ba, to lallai ba za a ce ya yi ruku'i cikakke ba, ya watsar da abu muhimmanci shi ne suna annabi da ta nuna a miƙar da gadon baya. Ina fata ana fahimta. To wannan kenan. idan mutum ya zamanto yana tafiya ne yana sallah akan dabba ko yana kan sallah akan abun hawa. To shi kuma mun karanta da ku, kun ga zai iya ruku'i kamar yadda ya kamata ba, to shi zai iya yin sunkuyo ne zai zai al'inhina'u ne to wani irin inhina'i zai wani irin sunkuyo zai iya daidai gwargwadon yadda zai iya sunkuyawa ya ɗauka ya yi rukuri kenan wanda yake kan abin hawa wanda yake kan mota wanda yake kan raƙumi wanda yake kan akuya in ana hawanta wanda yake kan saniya to ba zai iya ruku'i yadda muka yi aikace ba zai yi inhina ne zai iya sunkuya sannan duk wanda yake da wata larurar da ba za ta iya sa ya miƙe gadon bayansa ba yana da wani ciwo ai an masa aiki ko an sa ƙarfe a gadon bayansa wanda ba zai iya sunkuyawa ba to shi ma zai sunkuya ne iya yanda zai iya yi kawai misali mutum yana da ciwo a bayan shi an masa aiki a nan da ƙarafuna iya ruku'in da zai iya yi shi haka ne zai iya yi kaga haka kaga haka ba ruku'i bane to amma yanzu me yasa zamu karɓi ruku'in sa larura da haka me akan ya tsaya ana sallah ya tsaya kikam a ya gwada yi ko ya ka gwada iyayen da zaka iya kai haka din yayi a haka din wannan shi ma an sauƙaƙe mai saboda yana yana da yana da yana yana da uzuri kuma ya tabbata rukunin sa zai yi inhina'in sa haka in ya zo sujada kuma to ya tabbatar sunkuyan da zai yi a sujada tunda yana da larura a gadon bayansa sunkuyan ya fi na me ya fi ya fi na rukui sannan sai al-i'tidalu min ar-rukui a yin daidaito idan an dago da rukui to wannan shi ma fa wata magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske al-i'tidalu an idan kai rukui ka ga rukui kai ɗaya ko to rukuni na biyu daidaito daga rukui idan mutum ya rukui zai sun kuya gadon bayansa yaushe zai gama rukui idan ya gama yin itidali menene itidali miƙewa shine mai ɗan malikiya suka ce arrafu min ar-ruku'i yanzu ina tsaye haka Allahu akbar ina yi in nayi ruku'i Allahu akbar kun ga na sunkuya ko to wannan sunkuyan da nayi na ai rukuni daya to rukuni na biyu fa al-i'tidalu anhu me al-i'tidalu dagowa sai ka ɗago kuma sai ka daidaita. Duk wanda ya ruku'i ya sunkuya ya ɗago bai miƙe ba, menene itidalin suka ce lallai duk gabanka gabaki ɗaya su zama sun koma inda suke a daidai. Kullu faƙarin duk wani ƙashi na gadon bayanka ya zama ya miƙe ya dawo inda kake a da kana tsaye. Manzo Allah ce sun marfa min rukuni hatta ta tadila qa'ima sai ka daidaita kana tsaye anan ma ana yin barna ana barna Allah ya kiyaye Allahu akbar na yi ruku'i ko yanzu na sauke wajibci na sauke rukunanci na yi ruku'i ko to mun gama wannan to wani rukunin na gaba shine al-i'tidalu anhu din shine ar-rafu min ar-ruku'i sami Allahu liman hamida me ma'anar al-i'tidal sai kowace gaba ta koma inda take kafin kai ruku'i kenan kamar yadda ruku'i yake rukuni dagowa daga ruku'i shi ma me shi ma rukuni ne kamar yadda makaranta a cikin nan littafi sai in mutum ya jefar da rukuni a cikin sallah kaga bai da sallah to yanzu mutumin da yazo Allahu akbar ya yi rukuni sami Allahu liman hamida Allahu akbar ya wuce ka lura ai bai miƙe ba wai ya yi kokari ya ce sami Allahu liman hamidahu ai shi sauri yake gashi da ya rufu Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar wani ma yana dan daga haka sai haka ya wuce kaga Allah sami Allahu liman Allahu akbar kaga kwata kwata ya jefar da rukuni ya jefar da wajibi ya jefar da abin da tilas ya yi shi da haka sai kai ne Allahu akbar sami Allahu liman hamida kaga kowane gaba ta koma to shine kake da daman ka tafi rukuni na gaba shine me shine sujjada duk limamin da yake sallah baya dagowa daga ruku'i yana sami Allahu liman hamidahu ya miƙe kuna bin sa wallahi kuna wasa da sallah ku kuma ya kamata a yi masa nasiha wani zaka ga in ya dago kafin ma mun masu dagowa yayi gaba ya cuce ka da haka maganar Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar wannan sallar da ake musamman a tarawihi wai bijo wai J5 wai sarkin gudu ba wai ba yawa sai lada wallahi Allah ma ya karba wasa ne wannan kai ruku'i ka dago ka tsaya can sai komi ya koma inda yake to bari dan baku wata fa'ida komi ya koma inda yake a lokacin da kana tsaye idan mutum ya dago da ruku'i hannunsa yana ina, ina zai aji. Na'am? Kamar yaya sake. Sadanu, ai cewa aka yi, ka ɗago kowace gaba ta koma inda take kafin ka yi ruku'i. Yanzu kafin ka yi ruku'i kana sallah. Minal jinnati wan nas hannunka ina yake? Eh, Allahu akbar ba ka yi ruku'i ba? sai sai aka ce ka ɗago kowace gaba ta koma inda take sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu inda hannuna yake kafin da ruku ya ina yake a kirji dan haka suka ce zaka maida hannunka a kan kirjinka ne ba za ka sake haka ba suka ce ai kafin ka ruku ya hannunka a sake yake to wannan ma wata matsala ce zamu zo kanta insha Allah ta'ala amin ya rabbal alamin ana tare da ni kuwa sai bari mu nemi gurin kwana eh bari mu nemi gurin kwana sauran abu guda ɗaya insha Allah da haka duk wanda ya gaggawa ya jefar da dagowa daga rukuinsa to sai ya rama wannan raka in ya tuno ina fata ana fahimta sai abu na ƙarshe da zamu tsaya a kansa shine as-sujudu ala al-a'dha'i saba yin sujada akan gabai guda bakwai jama'a duk wanda zai yi sujjada sai ya yi sujjada a kan gaɓɓai guda bakwai. Saboda manna Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Umirtu an asjuda ala saba'ati aram a wata riwayar ala saba'ati azumin. An umarce ni na yi sujjada a kan gaɓɓai guda bakwai sai sun cika guda bakwai ɗin nan cif cif ga gaɓɓai guda bakwai. zan yi sujjada sai ku irga ku irga gaban ai ta hakuri fa da Allah ku ta hakuri mun san in mun wuce mun riga mun wuce in mun zo zakka ka ga ba sai ma hukan teburi ba inda shi kuɗi ne za a bayar ina so ne su jirin yadda kowa zai gani ana so a yi akan gabai guda bakwai menene gabai guda bakwai wannan gaba ɗaya wannan gaba ɗaya ɗaya biyu kenan dole in zaka yi sujjada wannan tafin hannun su yi me ka ji ko gwiwa gaba ɗaya gwiwa gaba biyu ya zama guda nawa eh kudu ko nan gurin yan yatsun kaɗin nan gaba ɗaya ga wannan ma na hagu gaba ɗaya nawa sai goshi da hanci shi goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya ne shi ne suka ce duk wanda ya zo su jira ya kafa goshin kaɗai bai kafa hancin ba to kenan bai yi sujada cikakkiya da wannan gabar ba daidai yake da wanda ya zo sallah sai Allahu akbar ya dangale wannan hannun ina fatan kuna ganewa kenan sujada ba ta zamantowa cikakkiyar sujada sai wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan duk sai sun taba shine sujjadar da Allah yake so bawa yayi masa duk duniya ba wanda ake masa wannan in ba Allah ba to gashi nan zan yi sujjada bismillah ya Allah yanzu ga na yi ruku'i ai wannan zan yi sujjada sai a lura a gani sai mu irga ga gaba ɗaya ga gaba ɗaya ga gaba ɗaya ga gwiwa ga gwiwa hudu ga ta wannan yatsa ta ta kafa ga wannan kaga shida ko saura ta nawa ta bakwai dama ita ce ta ƙarshe shine ne go shida hanci Allahu akbar kun ga haka yanzu kaga ɗaya gaba kaga ɗaya hannu na hagu gaba gwiwa ɗaya gaba uku gwiwa ta da hagu hudu kafata ta dama na kafata biyar ɗayan ma na kafa shida ga goshi na tare da hanci fa to wannan shine sujjada da ake so kuma na muku bayani dama in an zo sujjada ana so a samu space kada tumbi ya matse cinya haka haka kana numfashi haka haka wannan kuskure ne sannan wannan hannun ana buɗe duk mun karanta yana idan an zo sujjada miƙewa ake haka aka ce manzon Allah idan ya zo sujjada kamar yadda za su bar sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujafi yasa wasu ma za ga sai sun yi haka Allahu akbar ka gani kaga cikakken sujjada kenan wannan kalli space din duba kaga ba komai a wurin Allahu akbar yanzu ne bai fito ba ga goshi da hanci ya hau ga hannaye sun hau ga gwiwoyi sun hau ga wannan kuma aka gaya mana idan mun yi sujjada me kafar mu za ta yi kafar mu za ta haɗe haka haka kun ga waɗannan sai a haɗe haka sai a yi haka Allahu akbar kun gan su ba wai haka ba ba kuma haka ba duk wanda ya sujjada ya haka to ya sujjada akan gaba nawa shida wanda kuma ya haka ta yi ba ta yi ba ko ya zo ɗora akan wani abu haka ba ta yi ba an gane ko wanda ya zo su jada ya haka ta yi ba ta yi ba ko wanda ya zo ya haka duk ba ta yi ba sai dai meme wannan duk larura ba za ta hana ba larurar ɗan adam yana iya kama kenan dole idan za mu yi sujjada mu yi sujjada akan gabbai guda nawa gabbai guda bakwai wannan goshin jama'a dole sai ya taɓa ƙasa, duk larura. Akwai malaman da suka tafi akan cewa dirin sai goshinka ya taɓa ƙasa. Wasu kuma suka ce, a, me larura fa, me larura yana da dama. Suka ce, ai ina maganar larura. Bari ku ji kisar da zan kawo mana ta ƙarshe. Suka ce, in dai gadon bayanka yana iya sunkuyawa. doka kai goshinka ƙasa. Abdullahi ɗan Abbas, sababin makancewarsa, idansa ne yake ciwo ba shi da lafiya. Likitan wannan lokaci, Ibn Abbas, likitan wannan lokaci ya ce Ibn Abbas, karka kuskura ka saka kanka a ƙasa. Yanayin ciwon idon kan nan ya yi tsanani. Ibn Abbas ya ce Allah kiyaye in zo ne ciwon da zai hana na sujjada ban ga wannan ciwon ba in ji ba in ji Ibn Abbas yana zuwa sallah ya buga kansa a ƙasa ya sujjada kuma ya makance sababin makancewan sujjada ka ji ƙauli na farko Ibn Abbas ya makance a ƙarshen rayuwarsa makafo ne sai ilimi a wata riwayar da aka fi yawan faɗa shi ne a'a wata rana ne da shi da babansa Abbas suka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi daidai lokacin ana masa wahayi baban Abdullahi dan Abbas Abbas yayi wa annabi sallama ai an san Abbas ba fa annabi ne ko yayi ta assalamu alaikum annabi bai mai da sallama ya ƙara cewa assalamu alaikum annabi bai mai sallama ya daɗe cewa assalamu alaikum annabi bai mai sallama ashe akwai jibrilu a gefensa shi ibnu abbas ya ga jibrilu ya ga a lokacin wahayi ake wa annabi yana cikin wani yanayi na karban wahayi in yana karban wahayi baya kula kowa inna sanulqi alayka qawlan thaqila shi babansa bai gani ba babansa ya fita yana fushi ya ji ba daɗi kuma ya tsorata ko dai annabi yana fushi da shi ne
sai daga baya sai ibn abbas ya ce da shi ka san me ya faru sai shi a yace lokacin da kamar sallama bai mai da amsa ba ba in amsa maka ba mala'ika ne yake so kan mai da wahayi sai yake cewa kai ka gan shi sai ce kwarai ko na gan shi na ga mala'ika malamai suka ce tun da ya ga mala'ikan ne ya maka shi ne aka ce duk wani ordinary mutum duk wani ordinary mutum da ya ga mala'ika to dole sai ya makance amma banda annabawan Allah su annabawan Allah suna karfiya da mala'iku za su gan su ba su makanciya amma duk wanda ya ci karo ya ga mala'ika to zai makance ba ai zai makance to ka ji dalilin makancewar Ibn Abbas me ka sa na kawo muku wannan dalili guda biyu ne malaman da suka ce dole sai ka yi sujjadan nan suka ce in ibn Abbas ya sa goshinsa a ƙasa har ya makance saboda wajibcin sujada wani zai zo kawai sai ya kiyaye sujada ya wani matsalewa suka ce dole sai to amma zan ce mafi inganci wala ta kobe a gefe mai taro kar ku jefa kanku irin zuwa ga halaka an gane ko yawwa ku yi a hankali fatakullahu mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwado ba a ce saboda tsoron Allah ka je ka makance duk wanda aka masa aiki a idansa ya zama da zai iya sunkuyawa ko rukui ko sujada ba sai ya yi imani sai ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk